da ana ba da gaskiya da annabi ahmad da sauran ma'aika wa amlaki da mala'iku ubangiji shine mai shaidawa da gaskiya wani hujjumu kusuran muna kutsa waɗansu birane ɗauran wani zamanin an sana'i da biyina daga yaban annabinmu wani zamanin kuma nuninu muna bayyana bil mada'ihi da yabbai ko da yake ne ban kasance ina tsayawa da hakikanin kyautata wato kyautata yaban annabi ba to amma dai ina bakanta takaddu ulinu ina bayyanawa bi bika da sanka wato ina yin rubutu a jikin takaddu da bakantar wada idan idan idan idan suka rubuta masu yabo yawan wata rana ya zama ni ma sun tabbatar da sunana a cikinsu sai in zamo kamar waɗanda hakika sun kyautata ni ya babban rabon ibrahim lokacin da ambatansa ya zo a cikin jama'ar masu yin yabo gaye ka suke kyautata yabon lilkusuri bari na bari na cikawa da yabbanka lilkusuri saboda takaitawa a zunnuhu muhalan to ina ganin barin hakan abun wato samun cika yaban naka muhalan abun korewa ne ba wanda zai cika yaban ka shi yasa ni ma ya zama na ban kai mutukar yaban naka ba ubangiji na mai kyau a ubangiji na allahu mai kyautatawa ne ga kowa ya ya kusata al-mustafa abin zagi ya judu ya baiwa bi nazartin da duba yauman ko da wuni daya da za ta wanke dukkan tuba-tubai na ta sa zuciya ta ta yi wato ta kiba idan ubangiji ya so sai ya karfafa ni ga daukan halifanci don in zamo na daukaka kadaita ubangiji ya zama kowa ya zama mumini saboda yawan mutane su musulunta in kashe sashen ta jihadar wato da yin jihadi ni mai ba da gaskiya ne da kai mai kyautatawa in fa'ar fa ilmin da albarka ta wato wato da albarkan manzala ta sallama an ɗaukaka matsayin ilimi wari allin jahalati yana mai saryawa ga jahilci in karya in karya tutar masu bautar gunki wa adfinu izama in bin kowa dufin in binne ta da albarka ta a ɗaukaka a ɗauke zalunci wanda yake mai girma kada a ga komai sai ko ilimi a ga addini hanifi ana ƙawata shi to mazaje na ubangiji na addinin ubangiji su yi marece a cikin inuwar ta hutu da buwaya da girmamawa ya zama suna bayyanawa da gaskiya a ragamar talikai baki ɗayansu ya kasance bi aidi rijalin a hannun waɗansu mazaje da suka samu tabbata da ilimi annabi isa ya zo alhali mazajen suna mazajen taimakon addinin Allah ya tadayyar ya zama suna yin biyayya ga addinin annabi ba hashimi sananka ne a baiwa za ta gama babu kokonto ba za ka ga kowa ba sai masanin Allah shari'a ya zamo abin tabbatarwa annabi isa zai cika wilayatan to zai hatimu isa ba ai da matin ruhi annabi hatimu isa isa zai cika wannan al'umma bayan zuwansa wilaya ba za ta kasance ba bu'ai da mamatin ruhi ɗan gaban rasuwar annabi isa alhairi baki ɗayansa an binne shi idan wanda zai ambaci Allah bai kasance a bayan ƙasa ba zalzalat sai kasa ta raurawa zalazilu sa'atin raurawa irin ta tashin alkiyama mai kira ya kira ya ubangiji ka tabbatar da mu saboda albarka amintacce ba abin da ya tabbata gare ni sai ko in ringa roƙon ubangiji a ma'adini wato wanda zai jawo gyaran addini ba ma'adini na dinare da azurfa ba a ma'adini na gyaran addini alayhi salatun lahi sun masalamu salatun lahi sun masalamu tabbata gare shi da albarkar salatan salati da albarkar salatin birni na ya zamo abin amincewa amintarwa salatun lahi sun masalamu tabbata gare shi da alaye da abokai da duk waɗanda suka kyautata
هذا العمل القرون السائر في ذكرا bawa safa ya tsarkaka ina ambatansa da bayyanawa godiya ta tabbata ga ubangiji na haƙiƙa ba faho shi ƙaduwarsa haƙiƙa ya yi wasiya da shukuri da godiya me yasa ba zai zama haka ba alhali abin yin yabona shine annabi muhammad saboda yabbansa ne aibobi na wanda ƙasa da ta waya ta yanfi yake korewa ina kyautata yabo wato ina kyautata waka a cikin yabanka sayyidi ya shugabana ina yin rawa da ma dai ni saurayi ne da zai kyautata yin rawas a rawa irin ta soyayya tana bijire mun saboda ambatanka ruhi na bijismi da'irin yana mai tumanya to yana mai tashi da jikina wato to faruhi jikina bijismi da faruhi ruhi na bijismi da jikina da'irin kamar tsuntsu ne tsakanar kafsa da ya fada tarko hakika yau ina ta zo mun daga annabi ahmad cewa dai ni da ni cewa dai ni da yabo na makabulun abun abun karba ne na gamu da wannan albishirin a bayyane na tauye amma idan wa aminu amma idan manzala amintacce ya so sai ta wayar ayyuka na ta juya ta zama cika ba ta wayar ga bawa musi'un mai muna da aiki so ya tsawaita kwarai ya zamo mai kyautatawa babu abin da ya tabbata gare ni sai kyakkyawa da ake iya da ba a iya ga la tu'addu ba ya shafe la la tu'addu fa la tusa da ba a iya kirkidan ya ta ba a iya kiyaye ta cewa dai kular abin zabi mai juya mai juyawa ne zuwa ɗaukakawa da yawaitawa ga abin da yake banta ga abin da ya gama aure ko yake banta ya kusata abin zaɓi ya yi baiwa da duba yauma ko da rana ɗaya ya ɗora duk wata karaya daga fuka-fuki da aka wato da aka fiffige shi gare mu salatullah sun musalamu tabbata gare shi lidai bata zuwa madina dinu jibi da hutu imilin nasa a nujibi zababbin abin hawa na hutu imilin nasa ta aiwatar da gaggawa bi da ni lidai bata lidai bata zuwa madina salatu la sun masalamu tabbata gare shi ta nike makiyana saboda albarkar salatu da wanda ya nufo ni da mummuna ko kuma wanda ya mun sane salatun lasin masalamun tabbata gare shi a gusar da a gusar da kai karata farishiya garhusa hakika a farishiya fuka-fukai na ko gashi na garhusa an kyautata mun shi kuma salatun lasin masalamun tabbata gare shi da alaye da abokai da suka gyara da suka gyara dukkan abin da ya yi wasiya da shi tabbata ne bisa soyayya ta ga abin zaɓi al-muhtari zainul maj'adan taro san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin tsatsakin zuciyata ina gogayya da bege ba tsakanin mutane masu bacci duk sanda makimtai na ta wasake sai in ambaci annabi muhammad ina ambatansa a ni kadai inda kuma a tare da muna a tarayya ta da waɗansu ina ambatan manzo Allah yayin farin ciki da yayin damuwa idan idan na yi bacci a ra annani fi ajihi sai in ringa gani na a unguwarsa da gidaddajinsa ko kuma ko ana cewa hayyi unguwa ana cewa hayyi kuma dangi lokacin damuna ta wasaifi da lokacin garjin rana da lokacin kaka baki ɗayanta kaza ka shi ta yi haka nan lokacin sanyi na shine ambaci wanda ike shine tsakiyar taro ya ubangiji na hairar wara a ya sayyidi ya shugabana hairar wara ya fiyayyanta da kai ya annabi na yakinan unadi hadiri ina kiran mahalarci na yakinan da sakan kanciya wato ina kiran ka a matsayin ga ka gani ya mai ji na addahara matukar zamani ka bani tsari tsari irin ta bahashimi irin ta irin ta hashima kan zamo ina jin tsoro wanda duk ka bashi tsari bai zamo abin tozartawa ba ko da rana daya ka tserar da ni da mayuguni an kulli sarmadan ka tserar da ni da abin da ba sai na sake neman wani ba har abada kada zunubi na ya kasance bimani in mai hana min jidaka daga kyautarka cewa dai ni zalilu ajizin gajiyayye mai ɗimuwa mabukaci to hakirin din mai kankan da kai matukan mai kankan da kai ba ni da wani wato ijewa ko jawo kai na amfani ladai ya siya madadi ba abin da ya kasance gare ni sai koyin yabona da kuma ijewar ijewar nan ta mai ijewa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raqiqa ba aidil ga aidil ga wayati hannayen bata la ibata yi wargi burhata zamani ga alfarmar wannan da lam yusanan bil madafi ba a tsabe samu tsari ba da bil madafi da ababen tsarewa na daga gare ka ya buwaya ta tabbata ga Allah bayansa kuma sai buwaya ga manzansa hakanan kuma buwaya ta zo ga muminai daga Allah da manzansa almuqtafi na nishari'in wanda suke masu koyi ko masu bi ga abu ga mai shar'antawa ya ubangiji farlan farlan ya rabbi farlan muna roƙonka baiwa shine ka ba ka ba da buwayar addinin da gaggawa ka shafe bannace bannacen ma'abuta hasumuyoyi na nasihawa saboda alfarman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ahmada wanda yake shine ahmad fiyayyen wanda ya zo mana daga ubangiji da fiyayyen shari'a salatullah sun salamun tabbata gare shi salati saboda albarkar salatin mu samu kwaranyar kyautoci da abab da da amfani amfani wato da amfani alayhi salatu Allah sun salamu tabbata gare shi a masallatai na ta yawaita a cikin baki ɗayan garuruka alayhi salatu Allah sun salamu tabbata gare shi na rataye dukkan abin nema na ya hairar halki da fiyayyen halitta salatu Allah sun masalamu tabbata gare shi salati da albarkar salatin jina ya wanzu har zuwa mutuwata haka nan gannai na ma su wanzu har zuwa mutuwata da ƙarfin jikina saboda albarkar yabanka ya shugabana salatun lahi alaika salatun salatin allah tabbata gare ka min jami'i asabi'i daga baki ɗayan yatsuna salati salati da taslimi su tabbata gare ka tare da alaye masu girma da abokansa da kuwa duk wanda ya biyo ka ya adan taro fahal yalla akwai mokifin mazauna ni gare ni in biya da hakika bidai bata wacce take a wacce take a madina ifar rudu fi irhamu da ake da ake da ake da ake yayi da ake yayi alhamu bakin ciki a cikin sahinan zamani wai shafa a yaye shi aqiqa wato gurin aqiqa wa badahanu da badahanu da wadi mu zainabu ko yaushe bege na zuwa gare ta ne bege walgaramu bege yukallifu yana nan na cewa koyaushe yana ina kallafa mun ba zan iya rabuwa da shi ba haka nan kwarin kanatu da naƙi'u dukkan su gidaddaji na ne tuna ta yana mai sauƙaƙewa ga irin wato ƙonuwar begena don na idan na ambatanta to sai ringa samun sauƙi a cikin zuciyata yalla in tsaya a baki'a zai sauwaƙa gare ni ina mai yin salati ina mai yin sallama bisa ma'abotansa ukan kiku alhali ina kakkame hawaye daga gare ni cewa dai ni da bege da ɗimautata da soyayya da damuwa ta cikin soyayya da ƙonuwar zuciya ta cikin su ba ni da wani wasu ba ni da wani bada'i yunsifu da zai min adada wato da zai da zai da zai sauƙaƙe min zai min adalci fitawan duhi a cikin ɗimuwa ta wafiya waƙa ta daga gare ni bai zamo zai cika nuni ba wato wani shi wani shirin minni bil ibara da wafiya waƙa ta daga gare ni bai zama mai cikawa ba ga irin nunin da nake yi wa ma alaƙa bi jambin nabi ta kallufu bai gamu da wa ma da irin abin da ya gamu da da irin wato kallafa wanda ya gamu da ita a cikin a cikin wato alfarma a cikin a cikin a cikin jambin jambin nabi wato alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wato a begen ya zuciyar ta ta kallufin begen ba wai ita ce take kallafa kanta ba a'a kamar ɗabi'i ne ya bege na ga annabi ɗabi'i ne haka aka halicce ni da shi a bayyanawar wanda yake mai kuncin kirji wato wanda wani abu ya dame shi ya fito ya bayyana to madihi na biyina samun saukin wanda yake mai wani abu mai wata damuwa a cikin a cikin kirji shine ya bayyana to ni nawa in tsaya in yi ban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba hanzari na yana yana mai munsifu yana mai yin adalci gare ni bil mada'i saboda yaban da nake yi masa yin yaban abun zaɓi sahalin abu ne mai sauƙi da saboda ɗabi'o'insa da ayyukansa ita kanta tana bayyana a sana haske wato arrifu tana sanar da shi kamalu cika ne wato tana bayyana sana'u mamdudi shine haske wannan kuto wannan kuma na yabo ne makasurin shine yabo tana bayyana yabon ɗabi'o'insa kanta tana bayyana yabon tana sanar da yabon ba cika da sani sannan baiwa sannan kuma isma daga ubangiji kiyaye shi daga fadawa duk wani abin da ba daidai ba da wa azumin da kudirin aniya da kuma yanke akan abin da aka sa gaba da ake kuturta ta da sadaukantaka da hankali da hilmu da wato da juriya sannan kuma kyawun wato kyawun tafiyar da al'umma da tsantsani da haƙuri da al'adarinsa bai kasance ana son sa ba waɗannan duk ɗabi'o'i ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda zai yabo to da waɗannan ɗabi'o'in ake wato zai yi yabo ko kuma duk wanda ake yaba to da waɗannan ɗabi'o'in ake yabansa to annabi nasa sun gama cika salatullahi sun masalamu su tabbata gare shi in samu baiwa da ba saufa saufa a cikinsa ya zo min ga baki ɗaya salatullahi sun masalamu su tabbata gare shi da za ta kusanta ɗaki mai alfarma gare ni o ɗan wufu in yi ɗawafi salatun lai sun masalamu su tabbata gare shi in zama na lazuma a bisa hidimar abin zaɓi da hariya matuƙar zamani na salatun lai sun masalamu su tabbata gare shi ya zama ban ratse ba daga sunna wacce take mai haske salatun lai sun masalamu su tabbata gare shi kada wato mummunar kamata shafe ni yawan ko da rana ɗaya bi a shi da wato da rayuwata ko kuma da irin da abinci na salatullah sun masalamu su tabbata gare shi kada in gamu da wanda zai wautar wato manyan ha wanda zai wautar da hankali na ko kuma wanda zai tsananta mu salatullah sun masalamu su tabbata gare ni gare shi na wa harifu da hali wa harifu zama a harifu ina aikata ina aikata ina aikata yabbansa billazi kuntu a harifu da abinda na kasance na sani mada hali matukar zamaniya da salatun lasin masalamu tabbata gare shi kada in tsaya daga yaban annabi sallallahu alaihi wasallama kada a same ni na tsaya daga yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yawman alaihi salatu lillahi summa salamu tabbata gare shi da alaye da abokai da suka zazzage dantse wata affafu da to suka kyautata a yi tsere kwanan ko gabatar da ku akramani wa iyakum wa akramani wa iyakum girmama na tare da ku bi husnul istima'i da kyakkyawan ji saboda alfarman maulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu lamma hamalat aminatu cewa yayin da sayyidatuna aminatu ta samu ciki da da majibincin lamarin mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abubuwan al'ajiba sun bayyana bihamdihi saboda samun ciki da shi kuma saboda haihuwarsa an samu masu bakuntarwa abubuwa wanda ba a saba ganin su ba sun bayyana da ta bayyana da ta sanar daga cikar girman sayidil haba'ibi shugaban na gaba-gaba an yi kira a wannan dare fi sama'i wal ardi a sama da ƙasa da sauran buguguwa na'am cewa dai haske abin boyewa hakika ya tabbata a wannan dare alkin aminatu ba da kokonto ba ba da jayayya ba farin ciki ya tabbata gare mu sannan farin ciki ya ƙara tabbata gare mu da wannan daraja wacce take mai girma wannan da ba mai yin baiwa da ita sai wanda barin barin kofarsa ba zai yiwu ba na fi hazi a nan duniya wa fil uhura da lahira na ya zo a cikin zahiratul madawiya madawiya a cikin zahiratul madawiya littafi da ko aswato aswan sigar wannan salatin ta zo a cikin littafin cewa ubangiji ya sala ubangiji ya salati da salami bisa shugabanmu majibancin lamarin mu muhammadin bisa alayen shugabanmu annabi muhammadin wanda yake shine asalin halin asalin halitta ta mutum shine irin irin asalinta madadil as shine kuma miƙuwar da duwar asirari sirrai ta ubangiji mabubbugar fujukanta shine shiƙa wato shine jijiyoyi na shajarce na bishiya ta annabta shine kuma igiyar saduwarta aratta allazi wannan da lamma aratta an tankula nura wal muhammadin mustauda fi azairil has wannan wannan da yayin da ubangiji yayin da ubangiji ka nufi an tankula nura nura wal muhammadi ka ciri haskensa na na sa muhammadi almustaudai fi azairil aslabi abin ajiyarwa a cikin taskoki na tsatsanni wa rabi'atu madaukakiya da kuma jauharinsa a ahmadi zuwa cikin mahaifiyarsa amina almudi'a wacce take biyawa almudi'a ce a babbi sai ka ubangiji sai kai ta jalli gare shi da cika ta wato matabbaciya kai ta jalli gare shi da ida da buwaya wanda yake madawwami a sarmadi matabbaci فظهرت سيتبينا لانتقال نور النبوي الآية سي فظهرت الآيات سي آية تبينا saboda ciruwar haskensa na annabta baki ɗayan halitta ta yi albishir da bitin bishir da samuwar haskensa abin zaɓewa aka yi kira a cikin baki ɗayan ƙasai da sammai da wahaza'ir kudusi da shingaye na tsarki da sauran sassa wal jihati da jihohi ya ke al'arshi tabarka bilwa ƙari wato ki juyo bilwa ƙari da nutsuwa da kamacin na imrul kais ne da yayin da walamma araktu walamma adaraktu tabarka atko yayin da ne wata zuwan dare sai ta juye tabarka atko to ki juyo to ki juyo yake yake al'arshi bil waqari amma da nutsuwa ya kursiyu ta fitarta da ra bil fahari ki lullubi da alfahari wato ki lulluba da alfahari ya yi sidratul muntaha ki yi ku ki ki wato ki kawata da kwarjini da haskake haskake ki bayyana bil mahabati da kwarjini da cikar asirrai ya aljanna adanu ki kawata filbil furshi da shimfiɗu da matasai ko kuma da shimfiɗu ne wa hama'il azhari da furanni wato da fula da fulawo da da rukuki na na furanni ya huru waɗanda suke a benaye ashirfi kitsin kayo warkusi ke warkusi wato ki yi rawa ki waka ki keta suturar da wato tsare-tsare ki fito da al'izara yan mata ya mala'ikun Allah ya istaffi ki yi sahu-sahu wata mandaki bil arshi kewaye da wato ki damfara da al'arshi wa hufi ki kewaye saboda abin da ya bayyana daga shugaban nagartattu wanda yake shine adam ma'aika zababbu ya rirwanu ka bude kofofin aljanna ka kawata matan wurin inu da 'ya'yan da yaran aljanna ka bude ka bu ka bude turare turare wato wajen mazubin turare ka kamsa sa kasantattu cewa dai haske abin kasantarwa da sirri abin tsarewa da wanda yake jauhari abin taskancewa wanda yake mai buya a cikin a cikin taskokin kudura ta azaliya da kuma buwe da kuma cikin buyan asirrai wacce take ba boyayya a wannan dare da wannan dare yan basil zai fita min abdullahi daga sayyidina abdullahi ya zuwa cikin aminatu mai girma da tsarka wato zai zai ciro zuwa cikin zuwa cikin amina mai wacce take mai girma tsatsarka wanda cikin wanda cikin ta ne zai tabba zai zai zaura wa yatimmu halquhu halittar halittar ta cika cika wanda yake mabayyani Allahumma salli ala sayyidina albat ko kuma ya harju ila nasi zai fito zuwa mutane basharan sauyan mutum wato amma a halittar mutum madaidaici اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وغلق على خاتم